الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شاء أكو قوة هدو شكرة تدبو ديا دري هدو دا أربعين دبيو هجرية واندشيني يداشي دا أشرين دا ترى قوة شاء ديا شكرة تدبو بيو دا أشرين ميلادية muna darasi na tamanin da uku a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zatul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala insha Allah ta'ala a yau a wannan karatu namu annan masallaci na iya'u sunna a cikin birnin kano za mu ɗora ne akan fasali da yake magana akan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da tafiye-tafiye da ladubban tafiye-tafiye mai musulmi ya kamata yayi idan zai yi tafiya ko idan yayi tafiya ko idan zai hau abun hawa ko in zai sauka kuna makamancin wannan malai yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi adabi safari fasali da yake bayani akan sunnonin annabi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ladabbai na tafiye-tafiye yace saha anhu annahu qala idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn al hadith fa awwada ummatahu bi hadha amma kana alayhi ahlul jahiliyya min zajr at tayr wal istiqsami bil azlami alladhi nadhiruhu hadhihi al qur'a التي يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب ولهذا سمي استقساما فأوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وتوكل وسؤال للذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو عن التطير, عن التط... عن, عن التطير والتنجيم واختيار المطالع ونحوه فهذا الدعاء هو طالئ أهل السعادة لا طالئ أهل الشرك الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ما yake cewa wannan fasali ne da yake bayani akan shiriyar annabi alayhi salatu wassalam dangane da abin da ya shafi tafiye-tafiye manzo Allah ya faɗa cewa idan ɗayan ku ya himmata zai yi wani al'amari faliyarka raka'atayn an sunanta an shar'anta mana cewa idan mutum zai yi wani abu in mutum zai yi wani abu da yake neman yardar Allah a cikin wannan abu ko wataƙila yana shakka akwai alheri a ciki ko babu alheri a ciki to ya yi raka'a guda biyu ya yi addu'a ya nemi taufiki da dacewa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. ko tafiya ce mutum zai yi wataƙila zai tafi neman kuɗi ne cikin ƙasashen da ake tafiya na duniya ko zai yi tafiya neman aure ko zai tafiya da biɗa neman wani abu akwai tafiyar da aka riga aka san a me manufarta kamar mutum zai tafi wa'azi ko mutum zai tafi gaida iyayensa ko zai tafi sada zumunci wannan wani abu ne wanda yake an riga an san ibada ce so ba bukata ba dole bane sai mutum yayi istikara tunda an san me ake so a yi duk da in yayi din ma haske ne karin haske don Allah ya dada tabbatar da shi akan aikata abin da yake na kwarai musamman wannan hadisi zai yi amfani ga 'yan uwanmu da Allah ya musu dama suke tafiye-tafiye suke zuwa ƙasashe neman arziki. Wataƙila baka taɓa fara fita ba, ka ɗan tara ɗan jarinka abokinka ya gaya maka ai in kana da miliyan kaza ma za ka iya fara fita. To kar ka fita haka, ba tare da kayi sallah raka'a biyu kayi addu'a ka bawa Allah zabi ba kada wani abokin ka ce zo mu tafi Lagos ana sai da ɗan kunne da leshi masu arha kawai ka je ka kama hanya ka tafi baka bawa Allah zabi ba kana matsayin musulmi ba mamaki a wannan tafiyar ƴan fashi za su tsare ku a hanya su muku shegen duka su kwace ƴan kuɗin to ka bawa Allah zabi duk abin da ka bawa Allah zabi sai wani abu na aka ya same ka to ka dauka arziki ne wannan abu ko mutum zai tafi neman wani abu ko neman aure ko wani abu kaga wani abu ne majhulul aqiba ba a san meye karshen sa ba ko akwai ko babu ko alheri ne ko sharri Allahu ta'ala a'lam so yana da kyau mutum ya rinka bawa Allah zabi a cikin al'amuransa ko gida mutum zai gina a wani wuri na zama yana da kyau ya ba wa Allah zaɓi wataƙila alheri ne gare shi ya zama a wannan wurin wataƙila ba alheri ba ne ba da yawa akwai wanda sun zauna a wuri wannan zaman wurin sai zama musu masifa ya zama musu bala'i wataƙila akan iyalinsu wataƙila akan tarbiyyar 'ya'yansu wataƙila akan su kansu da dukiyarsu wataƙila kana da wani makoci mara kirki mai mummunan ɗabi'a wataƙila ‘ya'yanka su tasirantu da ‘ya'yan shi saboda bayi da tarbiyya duka irin waɗannan abubuwa da baka san yaya suke ba a ƙarshe to akwai buƙatar ka rinka ba wa ubangijinka zaɓi akan duk abin da za ka yi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan ɗayan ku ya himmatu zai yi wani abu to ya raka'a guda biyu in dai mutum ya himmatu zai wani abu to ya raka'a baya biyu raka'a guda biyun nan za mu yi bayanin ta da yanda yanda ya kamata a ce ya yi ta sallah ce a a matsayin nafila ba ba matsayin farilla ba nafila ce ba farilla bace ba malam yake cewa har zuwa ƙarshen hadisin hadisin Imam Bukhari ne kitabut tahajjud da kitabud da'awa da kitabut tauhid da ya kawo shi ruwayar Jabir bin Abdullah hadisin istikhara yace فعوض أمته بهذا عما كان عليه أهل الجاهلية سي النبي يتنجى والأمة أبن دا إن جاهلية دا سكي نا شمفي دا طافي إذا متن زي تفيا sai je samu taron tsuntsaye haka akan bishiya an gane ko sai ya karkada bishiyar tsuntsayen za su tashi to ko ina suka yi akwai fassara in suka baje akwai fassara in duka suka yi gabar akwai fassara in yamma suka yi akwai fassara in kudu suka yi akwai fassara in sama sama suka luluka shi ma akwai fassara to kaga wannan fa ba Allah ake neman ya ba da zabi ba a'a wannan tsafin abinda tsafin abinda sihirin ya tabbatar masa shine zai tafiya so da ya ga ya kada sun yi sai je gurin bokansa ko matsafin sai ce ai ga yanda aka yi ko kuma shi bokan ko matsafin zai ce mai in ka kada tsuntsayen nan ka kora su in sun yi bangare kaza to akwai sa'a in ku kaza kaga suka yi to ba sa'a karka tafi zajrul tayr da kuma amfani da suke yi da kibau na caca suna amfani da kibau suna tsafa tsafa da shi shine alqur'ani yace wa an tastaqsimu bil azlam shi ma duk hanyoyi ne na tsafe-tsafe sai a ce in yayi kaza ka ci in yayi in ya fadi ka fadi da sauransu wanda malam yake cewa shine kuma alqur'a qur'a da wasu suke yi shi ma in za su yi tafiya wasu mushrikai su yi ma sai ai qur'a kada kada kada a ce in kaza ka canki kaza to ka kama sharri karka yadda kai wannan tafiyar yatlubuna biha wai suna amfani da wannan al'istiksamu bil azlam da al'ur'a ɗin nan su gane abinda Allah wato ilimin Allah gaibu kenan wai da wannan za su gane gaibun Ubangiji da ya raba musu ka gani da kai bara mu san gaibu wasu amma su a wajensu in kai wannan tsafin za ka san har gaibun ma har abinda Allah bai faɗa ba ma za ka sani bai da bambanci da abinda mutanenmu suke yi yanzu idan mutum zai tafiya sai ya kira bokansa sai ya ce a duba masa hanya za ka yi mamakin wannan maganar haka ake yi mutum musulmi mai sallah zai yi tafiya zai je neman arziki zai je China zai je America zai je Dubai zai je ƙasa kaza zai je ƙasa kaza wallahi malam bai zai tafi ba sai ya bugawa bokansa bokansa shi zai masa bukin kamar ya masa bukin shi zai ce ka tafi a sati kaza a wata kaza kuma na baka ko dai ka hau jirgin Laraba ko ka hau na Asabar ko ka hau na Alhamis in ba shi ka samu bakar kawo a cikin mutane akwai wanda za ku ga kullun idan zai yi tafiya zai je wata ƙasa to akwai ranar da yake tafiya in dai ba wannan rana ba to ba zai tafi ba kuma idan babu jirgi a wannan ranar to sai ya jira wata ranar da ta dace da yanda bokansa ya sa masa kana musulmi kana shirka kana musulmi kana miƙa neman sa'a a wajen wani Allah tabaraka wa ta'ala to irin waɗannan ko arzikin suka tara ko mulkin suka samu ba Allah suke tunawa ba waɗannan mutanen suke tunawa to me bambancin sa da abinda waɗannan ƴan jahiliyan suke yi wa anta tastaqsimu bil azlam zalikum fisq haramun ne kuma yanzu kai a iya kai in ban da gajeren tunani irin naka ba da damsul basirati in ji mai ahalari da ta shafe ka ba yaya za a yi kana zaune a nan ka ɗauki waya ka kira wani mutum yana wani ƙauye ko yana wani daji ka ce masa wai za ka yi tafiya wai ya duba maka hanya a nemo maka sa'a. Shi ku wannan mutumin shi waye, kuma da me zai duba maka? Idan har yana ba da sa'a ya aka yi bai ba wa kansa sa'a bai zauna a daji. Wani fabokan in za a je gidansa wallahi al'azimu sai an sauka a mota. A mashin wallahi suke tafiya, kaga babban alhaji rafke ke da shi a bayan ɗan babur. akwai bukan da wallahi sai an shiga kwale-kwale ka je kalan ka je ka tafi kwale-kwalen ya je kifa da kai a ruwa ka je gurin boka ka zo kwale-kwale ya kashe ka suna nan kuma duk an san inda suke malam akwai wani kasar gumin boka a ƙasar nan anan arewa a daji yake zaune malam a daji wallahi malam sai an bi burtalin shanu cikin daji a yi ta kwane-kwane aje a samo inda inda ƙauyen sai yake amma wallahi idan kaga tafka tafkan motoci na alhazan birni da masu neman duniya da waye abin zai baka tsoro ka duba tsabar toshewar basira ku baro birni ku baro gata ku baro ni'ima ku je ku shiga daji ku yi fakin kuna zaune a gindin gidan kara kuma wai wannan wai shi zai baka ai kai ya kamata ka bashi sa'a wallahi kai ya kamata ka bashi sa'a dan kai ne mai sa'a ya aka yi ta kuskure masa yake zaune a wannan wurin so duka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda sun ci karo da addini manzon Allah sallallahu ya canja mana da sunna yawa idan mutum zai yi wani abu ya raka'a biyu kurin ya ga Allah kai tawakkali ga ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa aka ce da shi al-istiqsam saboda neman bayani na gaibun Allah tabaraka wa ta'ala قال شي فعوضهم بهذا الدعاء ما له شي فعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وتوكل sai aka canja musu da wannan addu'a da take dauke da tauhidi take dauke da tawakkali wasu'alun lillazi la ya'ti bil hasanati illa huwa da kuma roƙon wanda ba wanda ya isa kawo abubuwa na alheri kyawawa in ba shi ba shine Allah wala yasrifu sayyi'ati illa huwa kuma ba wanda isa ya yaye mummunan abu in ba Allah ba ya yaye mummunan abu dangane da camfi da harkar mu'amala da attanjim taurari akwai masu tsafi da taurari akwai masu roƙon taurari duk taurarin na a gurin bokaye duk da sunan su kuma akwai wanda za a je a ce ka tsuguna ka seta inda yake ka tsuguna kai ta roƙonsa ba za ka roƙi Allah ba da zaben wato mahudan rana da mafaɗata wannan addu'ar da annabi ya koya mana wacce za mu karanta duk wani mai rabo duk wani mai rabo to ita yake kamawa shi yasa malam yace huwa tali'u ahli sa'ada duk mai rabo yana kama addu'ar annabi ne ya rike yayin da zai tafiya la tali'a ahli shirk amma ba abun kamawar ko ba abun karantawar mai shirka bane tali'u ahli sa'ada abun karantawar masu rabauta la tali'u ahli shirk ko la tali'u ahli shirk ba abun karantawan mushrikai bane alladhina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar wadanda suke hada Allah da wani wajen bauta fa sawfa ya'lamun Allah yace da sanne za su sani ranar kiyama duk wanda ya gama Allah da abun bauta ya shirka wallahi ya shiga uku yayi asara bai ci sa'an zuwa duniya ba kuma fa sawfa ya'lam da sanne zai sani mala yake cewa wa tadammana al-iqrar bi sifati kamalihi wal iqrar bi rububiyyatihi wa tawakkul alayhi wa i'tirafu al-'abdi bi ajzihi an al-'ilm bi masalih nafsihi wa qudratihi alayha wa iradatihi laha wannan addu'a da zamu karanta da annabi ya koya mana idan za a yi addu'in za a yi tafiya akwai wacce za a yi idan za a hau abin hawa akwai wacce take ta istikara duk zamu zo mu karanta wannan ta abin hawa idan mutum zai hau abin hawa ya roki Allah yayi addu'a addu'a tana dauke da sifofi na kamalar ubangiji ya Allah ka kara mana saninka da imani da kai sifofin da suke tabbatar da rububiyar Allah cewa ba mai halitta sai shi da tawakkali ga Allah sifofi da suke nuna bawa gajiyayye ne anil ilmi bi masalihi nafsihi bai san amfani ga kansa ba bai san maslaha ga kansa ba manzo Allah ce walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair kuma yadda Qur'ani ya faɗa da na san gaibu da na yawaita aikata alheri dukkan mu nan wallahi ba mu san amfani ba mu san abin da zai mana amfani ba da mun sani da mun je mun dauko shi wataƙila akwai wani abin amfani ko akwai wani abin alheri da yake can gabanka da ka san shi da ka je ka dauko shi amma sai aka ce ka roki Allah da ya fi ka sanin duk wani alheri da zai same ka ka roki Allah ka ce ya baka dan adam a cikin duhu yake tafiya kaga mutum lami lafiya kuna wasa da dariya da shi bai san ba yau zai mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun gama komai da shi an yi hira an yi wayewa ashe yau zai mutu bai sani ba ko ya hadari ya mutu ko akan gadansa mutuwar ta zo ta murkushe shi ta dauke shi ko ya tafi ya kai kansa inda zai kashe kansa din wallahi la ya'rifu bi masalihi nafsihi law arafa lama dhahab bai san maslaha bai san amfanin kansa ba kuma bai san abin da zai cutar da shi ba ma dan da ya sani wallahi da bai ji ba to wannan shine amfanin addu'a tunda kai baka san meye alherin zai same ka ba amma dai kana son dai alheri to sai ka roki mai bada alherin ya rinka baka wa qudratihi alaiha kuma dan adam bai da iko akan maslaha abun amfani a gare shi wallahi malam da mutum yana da iko yana da hali ai da bai zauna ya jira sai da ya shekara arba'in yana neman kuɗi ba tukunna ya samu kuɗi ko ba haka bane yanzu wani haka Allah zai kaddara mai zai samu kuɗin amma sai a sa ya ta hidimar kuɗi yana neman kuɗi ba zai kuɗin ba za su zauna darshan a cewa ne ya samu kuɗi ba wataƙila in ya buga ma lissafi ya fi shekara talatin da biyar yana bin kasuwa yana neman arziki kuɗin ba su zauna aka ce wani ya samu kuɗi ba sai bayan shekara talatin da biyar ko arba'in ashe rabon yana can gaba to da a ce mutum yana da kudura yana da ikon da zai ɗauko rabonsa da yake nesa wallahi da ya ɗauko ko ba haka bane ba shi yasa aka ce mu rayu a duniya mu yi ibada mu nemi aljanna wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu ku aiki ku aiki wani irin aiki ake so aiki na kwarai da Allah zai yaba da manzo Allah zai yaba kuma ƙarshe ku shiga gidan aljanna shine wa iradatihi laha kudra ikon dan adam irada nufin sa ga wannan alheri wali ahmad an sa'd marfu'an inna min sa'adati ibn adam istikharatullah to kaji annabi yana cewa yana daga cikin rabautar dan adam ya rinka bawa Allah zabi a cikin sha'aninsa tafiya sha'ani ne karka rinka tafiya baka bawa Allah zabi karka rinka yi koda ku a jaki zaka yi wannan tafiyar min sa'adati ibn adama istikharatullah bawa Allah zabi bima qada Allah ka bawa Allah zabi ya baka abin da ya hukunta wa inna min shaqawati ibn adama tarku istikharatillah yana daga cikin tabewa mutum ya zama dan wuta shine shaqawa ya zama shakiyi na dan adam shine idan ya daina bawa Allah zabi kaji alamar yan wuta alamar shakiyai alamar marasa rabo sune wanda ba sa bawa Allah zabi a cikin al'amuransu wa sakhatuhu bima qada Allah sannan alama ta shi shakiyi shine mai yin fushi da abinda Allah ya kaddara fassarar hadisin shine ƙarin haske mutum zai iya zuwa ya ƙi yayi istikhara sai Allah ya zo ya yanke masa wani hukunci kuma sai nuna bacin ransa ya nuna bai yadda ba na biyu mutum zai iya zuwa ya istikhara da in bai samu ƙarfin imani ba ka ba wa Allah zabi kuma sai ya zaɓa maka abin da ba shi kake tsammani ba, to sai mutum ya fushi, to wannan yana cin alama ta shaƙawa, kai da kace Allah ya zaɓa maka to ba ya zaɓa maka ba. Ya yi ta wahala ya kashe kuɗi, yana ta neman wata yarinya, yana ta nema yana ta nema, yana so, ya ji ya yi istikara, sai Allah bai ba shi ya aure ta ba. Yaya aka yi? sai ta ga wani ta ce shi take so shi wannan ɗin ba ta san su bayan ka gama hidima ka gama bautar ƙasa ta ja kaya ta san mata kaya suke ja yanzu ai musamman sun samu wanda yake gashi gashi nan wanda yake da ƙaramin lissafi sai ka gama wahalar wallahi sai ta zo ta ga wani watakila bai kai ka ba watakila kuma ya fi ka ta ce shi take so kuma kana ji kana gani a ɗaura mata aure da shi a yi mata guda a kai ta ɗakinsa zance ya ƙare kana nan kana ta buɗe baki kana hamma amma sai ka ji daɗi sai ka ji zafi sai ka ji ba daɗi amma ka manta addu'ar da kai ta yi cikin dare kana ba wa Allah zaɓi wataƙila ba alheri ba ce gare ka shi ɗin wanda ya aure ta wataƙila ita ce alherin gare shi sau nawa mutum zai nema abu yana so bai samu ba sai Allah ya canja mai da wata bai sani ba ashe alheri yana can sai bayan ka gama fushi da Allah ɗin in ya ga dama sai ya kawo maka wadda ita ce taka ɗin ta har abada musamman akan abin da ya shafi matar aure ina tabbatar muku wallahi duk wanda bai istikhara ba bai roki Allah ba bai yi addu'a ba in ya kuskure ya haɗu da matar da take ba ta ƙware ba wato zai ji jiki rabin rayuwarka gaba ɗaya babu daɗi ne wallahi wani yana cewa na auri matata ina cikin ni'ima na mata ni'ima na kashe mata kuɗi ya rantse mu yace wallahi wallahi yace matata wallahi tana da kaya yafi dubu a masallaci ya rantse mu a sahu yace matarsa tana da sutura ta dubu yace kuma in ta sashi sayan kaya da atamfofi ta dubu saba'in ta dubu hamsin ta dubu ɗari ta dubu kaza lesi da waye ya ce na maka rantsuwa ba ka bi na bashi ya fi dubu kayanta ya ce wannan ya ce duk ranar da za ta yi tafiya ko za ta je wani wuri to alal aƙalli ba ta yi ɗinki kala-kala ba ta ɗinka kala saba'in ƙwarai kuwa ka kama baki ka gani ai baka faɗa ba ne ai tukunna kana kana kana shirme wasu matan fa suna samu fa suna samu yace gidana ku abinci wallahi yace na shekara biyu nake saya bana sayan sama da na shekara biyu dan kare expire kawai amma shekara biyu yace ko ashana in dai za a amfani shi wallahi shekara biyu nake saya komai da ka sani yace sai dai kaga ya expire ana zubar da shi yace amma wallahi malam bana jin dadin rayuwa da ita shi ba musifar da ba ta bala'i na taimaki ‘yan uwanta, na kai su gurin arziki, na kai su manya-manyan ofisoshi a Abuja, na tura ƴan uwanta na biya musu kuɗin makaranta na ɗauki nauyin ubanta katangar gidan yayanta in ta rushe ni nake ginawa waye waye waye duk yace amma wallahi fitina fitina fitina yace yanzu dan nan da nake gaya maka na yi tafiya na fi kwana hamsin ko rana ɗaya bata taɓa bugo min waya ta tambaya kana lafiya yau shi zaka dawo ba in na ga waya to kuɗi ne ya ƙare ana buƙatar kuɗi a turo kuɗi a turo kuɗi mata masu gidan rana to kaga kana ji na kenan za ka iya yin auren baka ba wa Allah zaɓi ba ba kyakkyawa kake so ba an baka ba 'yar gidan suwa ne kake so ba an baka ba mai kwalisa kake so ba an baka an baka gata a gidan amma baka jin daɗinta kuma ba ku bi na bashin rantsuwa da yawa daga cikin mutane wanda suke kallo na ko suke ji na suna zaune ne da matansu a gidajensu ba su jin daɗin zama da su ko dai larurar ‘ya'ya bayan da za a yi saboda kare ya sallame ta ‘ya'yansa su tozarta ya haƙure ya riƙe ta ko kuma wataƙila ubanta yana da mutunci ya aure ta ne don mutuncin ubanta ko kuma suna mutunci da ɗan uwanta ko kuma wani uzuri ko kuma wani uzuri ko kuma ta sihirce shi ba za ta saku ba haka ake rayuwa kamar yadda na gaya muku haka din kuma haka su ma matan kuma su ma suke rayuwa da wasu mazan na ba ku wani misali ne don ka gane cewa ita rayuwar da kake gani babu morewa a rayuwa irin ka bawa Allah zabi a cikin sha'aninka to ka bari ya zaba maka duk lokacin da ka barwa ka barwa kanka zabin kanka to ka shiga uku annabi kullun a hadisi yana cewa wala takilni ila nafsi tarfata ainin wala aqalla min zalika kada ka kyale ni ya Allah akan zaɓin kaina ni ko da da kyaftawar ido na yi wa kaina wani tasarrufi ni na ce ni ba Allah a ciki annabi baya so yayi wani abin da babu Allah a ciki to me amfani wannan rayuwar ya baka arziki ya baka dukiya ya baka kaza ya baka kaza in kaga motar da mutumin ne yake hawa yanda ka san kero masa ita aka kawo masa ita yace amma malam bana jin dadi nace wani abu sai rabbul izzati ga can kuma wani talaka yana soyayya har da ma toyayya da shi da matarsa su ci zogale su ci rama su yi kwanta su yi bacci su ji daɗi yana tafiya gona Allah Allah take ya dawo ya dawo da itace da faskare a hannunsa ta karɓa ta gyara yana son ta tana son shi ba su da kuɗi ba su da komai amma suna da kwanciyar hankali da nutsuwa kai kuma fa ya gama maka komai amma ya hana ka jin daɗin to lamarin Allah sai shi ku bawa Allah zafi akan sha'aninku sai ku huta kamar arziki ne da mutane suke roƙa mutum sai rufe ido yace shi kawai ya samu kuɗi ya samu kuɗi ya samu kuɗi ka samu kuɗi wallahi akwai kuɗin da zai zama maka bala'i ka nemi Allah ya baka kuɗi masu albarka wani kuɗin shine zai zama linzamin da zai kai ka wuta me amfanin kuɗin a wajenka za a iya baka kuɗin malam a hana ka taimakon iyayenka da kuɗin an baka kuɗin kai kanka kana jin tsoron ka kashe su gashi suna ta taruwa amma baka iya kashewa dan da ka zo zaka yi wani abu na bajinta sai ka tsorita kai baran taba ba kana ta tarawa ajalin ka yana tafiya kana ta tara kango ajalin ka yana tafiya kana ta tara kadarori ajalin ka yana tafiya kana ta bude kamfanoni ajalin ka yana tafiya lokacin da ka gama tarawa ka gama tarawa ka gama tarawa kuma ajalin ka ya ƙare ɗab yanda ka san ɗauke ruwan sama ana ruwa ku in Allah ya zo ɗaukewa suka ji ɗaf lokaci da yake ɗaukewa mutuwa kenan kawai sai dai mutum ya miƙe kansa sai ga mala'ika a kansa yana tambayan samar rabuka wa madinuka ka mutu ka bar wa wasu kuɗi ka bar wa wasu dukiya su zo ku su kasame su raba su more matanka a aure su a ƙwarai da gaske ‘ya'yanka su yi sharholiyarsu su manta da kabarinka, yanzu wata biyu wata uku ne an manta da kabarin iyaye, ba a ba a zuwa kabari, ba a zuwa, in ba wani larurar wani makoci ya mutu ba, me zai kai ka makabarta ba a zuwa, sun da ziyara mutane ba sa zuwa, mutum nawa ne yake za ke gaida ubansa, mutum nawa ne, mutum nawa ne ya san kabarin uwarsa da ta rasu yanzu shekara ta kaza mutum nawa ne ya sani. an manta duk yayi ciyawa duk ya gurguje an manta shikenan su zo su aure ta su cinye dadin kai kuma ka je ka ci dacin ka sha wahala ku ba wa Allah zabi a cikin sha'aninku in kun yi haka za ku samu sauki ko me kuma wallahi komi da ka sani ka ba wa Allah zabi insha Allah Allah zai ce meke kai nuna maka alkhairi kuna tare da ni ko fata'ammal kaifa waqa al-maqduru muktanifan bi amrayn mala ibn qayyim yake cewa lura gashi abu ne da Allah ya kaddara maka al-maqdur abinda aka kaddara maka amma yana hade da abubuwa guda biyu na daya at-tawakkul alladhi huwa madmun al-istikhara dole ne mai addu'a dole ne mai roƙon Allah ya zama yana tawakkali wanda wannan tawakkalin shine content shine abinda istikhara take dauke da shi قبله والرضا بما يقضي الله بعده استخارة قبله كي استخارة كافن بيان بكاتر الدؤر أبو نبيو كما كي يدد أبند الله يقدر مك بايان يا بيا مك بكاتر duk wanda ya je addu'a ya istikara ai yana mika sha'aninsa ne yana bawa Allah kawai ko to kaga tawakkali kenan sannan sai kuma bukatar ta biya to in bukatar ta biya kuma ana so ka yi mai ka yarda ko ɗaci ko zaƙi ka yi ta addu'a Allah Ubangiji ya sa shagon nan nawa ne ya Allah ina baka zaɓi in dai alheri ne ka mallaka mun shagon nan Allah ka sa su ce in zo in biya kuɗin nan Allah ka za ka za ka za kana fita kasuwa sai ka ji ana ma raba la'ada ai ga alhaji wani ma ya riga ya karɓi shagon kar ka yi bishi sai ka ce masha Allah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun ko kace qadarullah ma sha Allah ko qaddara Allah ma sha Allah sai kace haka Allah ya kaddara ka ga yawa zuciyarka duk da fa ba dadi ga ya mata kace a'a ma sha Allah haka Allah ya kaddara ko kuma kace Allahu akbar Allah sarkin iko jiya na kwana ina addu'a ga abin da Allah yayi Allah mun gode maka da duk abin da kai mana haka zaka murkushe zuciyarka ga ya mata ba dadi amma ka gaya mata wataƙila abun yana damunka in ka zo gittawa kaga gurin ba naka bane sai ka ji ba daɗi sai ka gaya wa zuciya haka Allah ya so mun roƙe shi kuma ga abin da ya zaba mana ba wannan ba wallahi malam kana nan kana zaune ka manta wata rana sai kaga Allah ya bunko maka wani arziki ta inda baka tsammani ba da yawa mukan zo mu yi addu'a mu roƙi Allah mu roƙi Allah mu roƙi Allah saboda muna da sha'awar Allah ya bamu wannan abun a take sai kaga Allah bai bamu ba sai mu ji ba daɗi ce to an dai an yi addu'a wani ana magana na to to ana yi dai malam kun ce ai dai ana nan ana yi addu'a dai mana yi wallahi to yana da wani abu ne a bakinsa ba zai iya faɗa ba kenan yana ne ana yi dai amma dai ba a karɓa ba ko da ina tambayin wani bai da lafiya na ba shi addu'a na ce je yi ya ce wallahi din na yi na ce to yaya ce to an dai yi malam na ce to ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi to dan adam yana da irin wannan abu amma inda ya samu biyan bukatar ce shi da kansa wace ai masha Allah ka ai gaskiya wannan abu na ji dadin sa ai kaza kaza to inda ka dana ta to ana nan dai ana yi to kenan ba a karba ba kuma dai ana so a ga Allah bakar magana amma ana jin tsoro Allah kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu kuna tare da ni ko to dole ne a samu wato tawakkali kuma a samu yadda da abin da Allah ya wa kana idza rakiba rahilatahu kabbara salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya hau abar hawansa sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku akan makalla ko mashin ɗinka ka hau ka rinka yi ko keke laulawa Allah ya baka ka rinka yi ko jaki kake hawa ka rinka yi ballantana mota ballantana jirgi ka rinka yin addu'a matukar za ka yi tafiya to ka roƙi Allah a kai sai ya ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna kabbara guda uku sai ce tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji da ya hore mana wannan na'am motar nan fa ta fi ka nauyi ta fi ka ƙarfi ta fi ka gudu amma Allah ya hore maka ka haukanta ka tashe ta ka taka totar ta gudu goma ka tsaye da ita a lokacin da ka ga dama wanda in ta buge wani sai ta murmushe ta kashe shi amma man sakhara laka hadhihi sayyara Allah waye hore maka wannan sayyara wannan mota Allah to shi suka ce subhanallazi sakhara lana hada duba babur fa zaka hau kansa yi ta gudu kai awa biyu uku kana gudu da shi bai tsaya ba iska ma da kyar za ta kamo ka kana gudu amma idan ya tashi kashe ka yanzu yanzu sai ya je daki gini da kai sai a ɗauke ka gawa shi kuma sai ganshi yana dari abinsa wani ya zo ya haushe ya tafi man sakhara laka hada hadi dabbaba wa ya hore maka wannan mashin din Allah duba fa duba fa raƙumi duba girman raƙumi kai an hada ko kawa da raƙumi yace bai yadda ka haushi ba ka isa ka haushi amma waye ya hore maka raƙumi ka danne shi ka hau waye hore maka bujimi ka danne shi ka hau duba fa jirgin sama duba girman sa fa duk sai ya kwashe mu da mu da kayan mu gabaki daya amma wai mutum ɗaya ne zai sarrafa shi ya ce tafi ya tafi tsaya ka tsaya tashi ya tashi rage gudu ya rage ya tsula gudu ya yi sama da shi sannan kuma ya zo ya sauko da shi ya yi ƙasa da shi ya ajiye shi man sakhara laka hada Allah to shine ma'anar subhanalladhi sakhara lana hada ita kanta kafarka in Allah ya ga dama sai ta ki takuwa nawa nawa ne yanzu suna so su taka kafar ba ta takuwa amma Allah ya hore maka yau shekarar ka ashirin talatin arba'in tun da aka yi duniya kake takata ba ta gaji ba amma da kayi gulando sai ka fara gulma wallahi kafa ta ce take ciwo wallahi kaza shekara arba'in kana takata ai ta yi kokari shekara ashirin kana takata ai ta yi kokari kullum ba sai mun taka kafan nan da Allah ka gwada ka gani silifas nawa ka kashe silifas nawa ka kashe dan Allah takalmi ma wanda yake katako ne a kasan san kana taka shi guda nawa kashe amma ka duba fatar kafan kan nan kullun sai ka taka ta tana nan lafiya waye ya hore maka ita Allah subhanallazi sakhkhara lana hada wama kunna lahu muqrinin ai da ba dan Allah ba tabaraka wa ta'ala wallahi ba mu isa mu iya da wannan abun hawan ba to wannan shine ma'anar addu'a din annabi sai ya ƙara cewa wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma mu zuwa ga ubangijinmu masu komawa ne duk lokacin da ka hawa abin hawa ka ce kai ga Allah kake koma yanzu dan Allah mutumin da ya hau mota ta je ta tafka hadari da shi yayi wannan addu'ar ya kake gani daman ya ce inna ila rabbina lamunqalibun ana hadari akramaka Allah ana hadari baka san yaya abin zai kare da kai ba motar nan watakila motar nan taka kana kashe mata kuɗi kana gyara ta kana mata kaza watakila ita ce ajalanka ita za ta karka ta sa ‘ya'yanka su yi kuka su gama ba ka sani ba. So, a kaga ashe in za ka shige ta kai addu'a don ƙarfin bature bai da tabbas. Wani malam ya sha gudu, iya gudu sai ga abin taka birki ya zo. Ya danna birkin nan ya taka iya kwano kawai sai ji lakab babu shi. Ya ce, Subhanallah, ya ɗaga ya danna kawai laushi kawai, yadda ka san ruwa yake danna kawai. wani kuma ka san me ya faru da abin ya zo shi da Allah ya kawo kaddara za a mutu din daga mutuwan nan ta zo abin da za a taka birki kawai sai aka sa ya danna totur sai ya ƙara totur yuu kawai ya make abin ya buge abin ya kashe abin kuma ya je kashe kansa ya kashe motar ita kanta kwandam me ya faru totur din ya dada taka wanda suke gudun sun ji karan motar dan kakan iya rudewa malam neman birki sai ka danna taka totur yana iya faruwa ko ka zo ga inda za ka kauce, ka wuce, sai a hana ka kaucewan saboda watakila baka yi addu'a ba, wala sai ka ɗauke kan motar, kana cikin gudu sai ka ɗauke kan motar, sai ka je ka faɗa rami, ramin da ita kanta motar sai an zo da wata ƙugiya kafin a ciro ta ballantana a ciro ka kai. Rashin addu'a yana da illa akan abin hawa, in ba ka yin addu'a Allah zai iya jarabanka na yadda kana yin addu'a amma Allah yana jarabanka akwai wannan ba korewa muke ba amma wani hadarin ina gaya maka albarkacin addu'a sai Allah ya ka yanzu ka san malam akwai wanda zai iya yin hadari akan akuya zai kashe mutum biyar a mota eh basirar ce take toshewa tinkiya ce fa kawai ta zo yana gudu 160 tinkiya ko akuya wai ta zo za ta tsallaka wai kawai ya daure kan mota mota ta ta kulikulin kubra ai ba a yin haka ai rike kan mota zaka ka daki tinkiyar kawai ka wuce a kware ku ya kana dauke da kana dauke da mutum biyar a cikin ba a yi ba a yi aka nan kalla ko da za a ce qatlul amdi ne a lokacin tunani kake yi shi yasa direba shi mai tuka mota malam ana so ya zama mai mai nutsuwa kuma mai calculation mai lissafi shi yasa wanda bai saka saba tuka mota ba a daina bashi mota yana hawa babban titi yana gudu yanzu shi a tunaninsa akan kaza sai ya kashe ku yana cikin gudu ya kaza ta zo kawai sai daure kan mota mota kana cikin gudu da ita ka daure kanta me za ta yi kiba za ta yi ta kashe ku ba a yi a yau ai ko mutane ne lissafawa za ka yi guda nawa ne a can kuma guda nawa kake dauke da shi kwarai kuwa wala tulqu bi aydikum ila tahluka ko ba ka bane wani ya taho wani ya taho shi shi kadai ne a mashin ɗinsa kai kuma motar ka kana jan motar haya mutum ashirin ne a ciki ga ka ashirin da ɗaya misali to ga shi kuma ya zo da babur kawai ya tsallako muku bai duba ba to abin da za ka yi karka ce za ka ɗauke kan motar nan ka je ka shiga daji ka kashe mutum ashirin da wani abu a'a abin da za ka yi shine ka yi ƙoƙarin ka yi mata birki ka riƙe ta ka yi ƙoƙarin ka taka birki iya kwano yawwa in ta tsaya alhamdulillah in ba ta tsaya ba ta bi ta kansa shikenan sai a taka birki a istighfari a tuba a je a azumi sittin da ɗaya ya fi a ce wannan shine gaskiya fa yawa ya ba ce ai ba da gangan yayi ba ya fi a ce yanzu kana ganin nan gurin mutuwa ce ko mutum ashirin kake dauke da su wataƙila da kai da matanka da iyalinka da yayanka kuma ka tabbatar idan ka ɗauke kan motar nan ka jefa ta wannan kwalbatin za ku mutu kaga babu fikihu a ciyayi to duka irin waɗannan abubuwan aka ramaka Allah na san babu dabara ɗan adam a ciki to amfani yin addu'a idan mutum zai tafi kenan wallahi malam wani abun zai zo maka wani abin zai zo maka Allah malam roƙon Allah ne kawai jiya jiyewar haka ina Nijar jiyewar haka ina ba da labarin nan saboda wani abu ne da ya same ni nake so in ba ku labari iwar haka muna da wa'azi da zamu fara karfe 8 da rabi na dare a wani gari a can cikin wani ƙauye muna cikin wuta muna gudu muna gaman makara wallahi malam wani mutumin kauye kawai da babur ɗinsa muna dab da shi kawai sai ya kwanta haka irin kwanciyar nan na gwanaye mu kuma mun ɗauko mota iya gudu ni dai a gaba nake kaga da na shaƙi wani numfashi haka na riƙe hanji na kafa ta ɗin nan wallahi da na take kwanan ba fa ni nake tuka motar ba amma ina jin ko direban bai birki irin nawa ba na rasa ma ni ake ne birkin nan ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai na gama ɗauka mutumin nan zamu ɗauke shi Allah ya taimake mu cikin taimakonsa albarkacin addu'a kawai sai direban sai ya kaɗa motar haka kamar zai yi shoulder to kun ina matan sun gane ai ya kaɗa motar ya kwantar da ita haka Allah ya taimake mu shi ya wuce mu ma sai muka wuce amma ina shaida muku wallahi malam har muka je wajen wa'azin nan ni dai kawai dai Allah dai ya sauke kawai daman ɗayan biyu ne ko mu kashe shi ko ya kashe mu ko abu ta kansa ko kuma mu je mu tsallaka mu je mu da kibishiya mu mutu sai na tuno muna hawa motar nan dama na yi addu'a na ce alhamdulillah kawai ba wata dabara da za ta iya kautar da kai in ba addu'a ba direban aka ce ya aka yace wallahi shi ma kawai dai da mutumin ya sake dawowa to da wani labari ne zai zo daban kuma to shi yasa kaga wannan karafunan da muke hawa ba su da kyau wallahi karfe ba ai karfe bai da garanti kuma shi karfe karfe bai da sabo shi bai san cewa ka saba hawansa kana masa hidima bari ya daga ma gaba ba wallahi idan abin hawa ya tashi yanka maka tsiya zai maka kisa tabbatar hankali to ya zamu yi kota da wannan addu'a addu'a in kayi addu'a to Allah yakan kawo maka abin cikin sauki yawa haka ibn al-qayyim yace addu'a tana rage karfin kaddara ha addu'a tana rage karfin addara ko kuma addu'a tana kauda kaddara Allah ya kaddara za ka yi haɗari, amma kana roƙon Allah, kana roƙon Allah, kana roƙon Allah, yana nan a rubuce za ka yi haɗari. Shi kenan, maimakon idan ka je ka yi haɗari, ka kashe wani, ka kashe kanka ko kuma ka, illata wasu ko ka illata abin hawanka, to za ka yi haɗarin, sai a tsayar maka da haɗarin akan buge ɗan akuya. me ya jawo wannan addu'a kaga zaka je ka a yau mun yi hadari mun buge dan akuya na fasa idan mota ta to da a ce idan ka yi fashe fa ai wanda idan mota ya fashe ka kashe dan akuya iyakaci ku rikici da mutanen kauye ne ka biya su kudin akuya su ka wuce to albarkacin addu'a kenan in ba ta karbu ba kuma sai kaga an yi hadarin daman Allah ya rubuta za a rasa rai to sai a rasa ran dan adam amma Allah ya rubuta za a rasa rai sai aka rasa ran dan akuya kaga shikenan kaddarar ta tafi sannan kuma mai addu'a ta yi aiki manzo Allah yake cewa ku roki Allah tabaaraka ta'ala wa ma kunna lahum muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna me amfanin fadin wa inna ila rabbina lamunqalibuna koda mun yi mutu koda mun yi hadari mun mutu to ya ubangiji da mun gare ka zamu koma mun tafi a addu'a mun roke ka zamu koma gare ka thumma yaqulu sai kuma annabi ya dada cewa Allahumma inni as'aluka fi safari hadha albirra wattaqwa ya Allah ina roƙonka a wannan tafiya tawa ka bani biyayya a gare ka dan akwai tafiyar da zaka yi wallahi kai ta saban Allah a ciki to ka roki Allah ya baka biyayya gare shi yasa kai sallah yasa kai zikiri yasa kai addu'a yasa kai karatun alqur'ani in baka ba ka zo ka kare tafiyar a cikin sharholiya da barna da tsiya wattaqwa kuma ka sa tafiyar nan in samu takawa da tsoronka wa min al'amali ma tarza ya Allah ka bani aikin da ka yadda da shi a cikin wannan tafiya duk abin da zan yi a cikin tafiyar nan Allah ka yadda da shi Allahumma hawwina alaina as-safra a wata riwayar Allahumma awwin alaina safarana hadha ya ubangiji ka sauƙaƙa mana wannan tafiya jama'a tafiya tana da wahala manzo Allah ya ce as-safaru qit'atun min al-azab tafiya din nan wani yanki ne na azaba yanki ne akwai gajiya a cikin tafiya abin hawa ya gajiya kai kanka din ka gaji ga nisan guri ga munin hanya ga hadarin hanya ga azzaluman hanya ga sharrin abin hawa sharrin karfi duk wannan in yazo ya haɗu maka abun bai da daɗi to shi yasa sai ake so ka roki ya Allah ka sauƙaƙa mini wannan tafiyar tafiyar da ake jin tsoranta kai kawai sai ka zo ka yi ta ma ba tare da ka samu gajiya ba watu ya anna bu'dahu ya Allah ka nade mana nisan tafiyar nan shine watu ya anna bu'dahu Allah ka nade mana nisan tafiyar tafiya mai nisa malam ba ta da daɗi kai kai kai kai kai ta bugawa sai a ce tab ai yanzu ko ko rabi ma ba yi ba duk sai ka ji ba daɗi mota ta gaji kai ka gaji ga guziri ya fara abin nan kun tsaya kun ci abinci an yi sallan an yi waye kuma duk kun sake jin yunwa kuma ga tafiyar ba abin nan ba wataƙila ma mota ta ɗan fara ba da matsala ta fara tari tana atishawa fofofot fofofot fofofot to nan ne za ga tashi hankali da ɓacin rai to roƙon Allah Allah ake sai a ce ya Allah ka rage mana nisan tafiyar ka matse ta ka sa in mun taka mun tafi mu take kilomitoci da yawa nan da nan shine wasu anna bu'dahu Allahumma anta sahibu fi safari ya ubangiji kai ne sahibin mu kai ne abokin tafiyar mu akai da kai muke tafiya kaga malamin Allah ya zama sahibin ka a tafiya ba zan ce ya kare ba wal khalifatu fil ahli ya Allah kai ne halifan mu a iyalan mu da muka bari a gida ya Allah mun tafi mun bar iyalan mu to ka zamanto kai ne halifan mu kai ne mai kulawa da iyalan mu kada a haura gidan mu Allah ka tsare mana rashin lafiyar iyali, Allah ka tsare mana mummunan ji ko mummunan gani akan iyalanmu, duk wanda yake da iyali yayi tafiya, to fa yana sauka inda ya sauka abinda zai fara tunani bari ya kira iyali ya ji lafiya ko kuma su su kira shi. To ka ce ya Allah na bar maka iyalaina a hannunka. Wal khalifatu fil an. Allahumma ashibna fi safarina. Ya Allah ka abokance mu a cikin wannan tafiya ta mu. Ashibna ka zamanto tare da mu kamar an ce sahibu fi safari ne wa khlufna fi ahlina ya ubangiji ka zamanto mana wakilai waliyai ko kuma abin nan halifofin mu a cikin iyalan mu annabi duk yake wannan wa kana idza raja'a qala aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun idan annabi ya dawo daga tafiya kuma sai ce mun dawo mun dawo a wata riwaya yakan maimaita wannan addu'ar subhana alladhi sakhara lana hadha din da Allahumma inni as'aluka fi hadha safar kaza albirra wa taqwa yana maimaitawa a ƙarshe in ya dawo din kuma sai ya ƙara da aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun mun dawo wasu na cewa mun dawo mun dawo gida a'a mun dawo ya Allah muna binka duk yana iya dauka ta'ibuna shi yasa ya kawo na tuba kuma ga mu mun tuba to ka ce ma ya Allah ga mu mun dawo ta'ibuna muna masu nuna tuba a gare ka zamu shiga wannan gari kana zuwa gari aka ce ma kaga signboard din Kano to sai ka fara aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun muna masu tuba kuma muna masu bautar ubangiji har a cikin tafiyar ma ya ubangiji bauta muke maka ta'ibuna abiduna lirabbina ga ubangijinmu hamiduna kuma muna gode maka alhamdulillah mun dawo lafiya wannan ita ce sunnar da annabi ya karantar da mu addu'ar dawowa gidan an yi tafiya aibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamidun riwaya ta imam muslim kitabul hajj riwayar ibnu umar wa zakara ahmad annahu idza dakhala albalada imam ahmad ya ruwaito a riwayarsa cewa idan manzon Allah ya shiga gari to yana karawa yace tauban tauban li rabbina auban tauban tauban li rabbina auban wannan wata riwaya ce ta Ahmad ya ubangiji tuba muke ya ubangiji tuba muke ya ubangiji tuba muke gare ka auban muna masu komawa gare ka tauban tauban tuba li rabbina ga ubangijinmu auban daga iyab aibuna din nan ne aka juya ta la yughadiru hauban tuba mun dawo mun yi tuba mun yi koma komo wanda baya barin hauba ko huba huba shine wato zunubi laifi innahu kana huban kabira ai innahu kana isman kabira in an ce hub zunubi ana nufin laifi Allahumma ighfir lana haubatana Allah ka yafe mana zunubinmu an gane ko yawwa ka yafe mana kurakuranmu to mun yi tuba mun yi tuba mun yi dawo wanda la yughadiru huban ko hauba dawo wanda ba ta barin zanubi ko daya muna fatan ka yafe mana duk wani zanubi ta dalilin wannan tafiya to wanda ya je yayi tafiyar sata zai wani addu'ar sata yayi tafiya ne suka tafi da abokansu za su je fashi da makami eh ko wanda suka je suka yi suka shawo giya an je an yi biki an yi zina an sha giya an yi makil za a yi subhanallahi sakaran hada wani yace la za a yi addu'a ne ai an ga duk da ba sa cikin lissafin sa amma to ya hada laifi biyu ga shan giya ga kin addu'a kawai dai ba dadi ya za a yi mutum ya je saba Allah kuma ya zo ya gaya wa Allah wannan kamar akwai isgilanci a ciki amma dai sunna ta ce duk wanda yayi tafiya kowaye in mutum yayi tafiya ya dawo in zai tafiya ya faɗi wannan in kuma ya dawo ya faɗi wannan malaman fiqh suna da suna da wata wata ka'ida da suke da ita duk irin wannan abubuwa na garabasa sai su cire su cire mabarnaci a ciki kamar yanzu kasaru a sallah sai suka ce banda wanda ya tafi saban Allah kar ya yadda ya kasaru ya cika sallah kurum me dalili suka ce ai maganin sa kenan ya zai saba Allah kuma a bashi rahusa in ji wasu daga cikin malamai wasu kuma suka halatta haka wa kana idza wada rijlahu fi rikabi lirkubi dabbati qala bismillah abu na gaba annabi yana dora kafarsa akan rikab takalmi irin wanda ake takawa na jaki ko na doki me sunansa da Hausa likafa to yana dora kafarsa akan likafa sai ce bismillah to kai ma kana ɗora ƙafarka akan kana shigar da ƙafarka cikin mota zaka zama suka ce bismillah kana ɗora ƙafarka akan babur zaka hau bismillah keke ne bismillah to ko tashi ma zaka ka tafi da ƙafa sai ka ce me bismillah kar ka yadda ka fara tuka abun hawa baka ce bismillah ba kenan ya nuna ba da sunan Allah kake tuka shi ba malam ka duba gatan musulunci ka duba daɗin musulunci ka duba daɗin addini fa idza stawa ala zahriha idan annabi ya daidaita akan wannan dabba gadan bayanta gadan bayanta tunda dabba ce raƙumi ne ko alfadari ko doki mu kuma yanzu sai mu ce babur ne ko mota ne ko keke ne ko ba haka bane sai ya ce alhamdulillah kaji alhamdulillah bismillah da sunan Allah alhamdulillah Allah na gode maka da ka hore mu wannan abun hawa kana hawa motanka kullun ka tafi kasuwa kullun ka je wani guri wani kuma kullun sai ya fita bakin titi ya tare mai abin hawa ya ce mai wulakanci ka tsare wani ya ce kai baran je ba ko sai ka hau kun yi ciniki ka za ce ka malam da Allah sauka baran iya zuwa a haka ba da mutuncinka da kimanka wani kuma ya Allah ya hore masa iyalinsa ba sa hawa abin hawa na haya amma baya yi wa Allah godiya yi wallahi ka je ka tambayi wanda ya taba mallakar mota ta kubuce masa ya gaya maka rashin jin daɗi kai ba ma wannan ba ka tambayi wanda da yake da mota ya sayar da ita kafin ya cika kuɗi ya sayi wata ya baka labari ba wannan ba ka tambayi wanda yake da mota da sai yayi hadari motarsa sai kwandam kafin a gyara masa ita ko ta lalace ya kai ta gareji ya gaya maka taskun da yake fuskanta idan yazo zai kai iyali unguwa ko zai je unguwa kuma a garin nan barin gaya muku wani sirri da kusan shi ba komi za a yi maka amma banda aran mota aran mota yana da wahala ko wanda yake da kwaya biyar shida ne ya ɗauki ƙwaya ɗaya ya baka ya ce ga aro je ka wuri kaza ka dawo ko je gari kaza ka dawo sai wanda namijin gaske da ya dage wani kuma ma ɗabi'arsa ba wanda ma yake hawa motarsa sai shi ko kuma sai direbansa to ita mota da kake gani ta shiga ran mutane wasu ba sa iya ba da ita to abin da nisa nake faɗan wannan kai yanzu da Allah ya hore maka ba sai ka je ka hau cinkoson abin hawa ba yanzu ka kasa yi wa Allah godiya kullum idan zaka hau wannan abin hawa idan ma mutum yana hawa mota a garin nan aka ga yana tafiya a kafa har tsayawa ake ana malam lafiya alhaji lafiya ina motar mota ta shiga tafa ne an cinye ta an biya school fees ba daɗi to ku rinka yi wa Allah godiya don ya dawwama muku da ni'imar da ibaku la in shakartum la zidannakum in kun yi mun shukura kun gode mun zan ƙara muku wallahi inji Allah wala in kafartum inna azabi lashadid idan kuka mun butulci kuma azaba ta mai tsanani ce to sai manzo Allah sai karanta wannan in yace bismillah sai ce alhamdulillah daban sai kuma yace subhanallazi sakara lana hada wama kunna lahu muqrinina abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh